بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau ina 29 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wallafar al'imam abu jafar al-bahawi al-hanafi allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya a kan lamba ta bakwai inda malin yake cewa wala ya kunu illa ma yurid babu abin da yake kasantuwa ya faru a duniya sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara faruwansa kafin wannan abin yake faruwa za mu tashi kan lamba ta takwas insha Allah ta'ala kafin mu shiga cikin karatu a kasantuwar cewa mafiya yawan makarantunmu da suke kewaye da mu na boko musamman makarantu na kananan yara mafiya yawansu an yi jarabawa kuma an tafi hutu wannan ya sa wasu daga cikin matasa a cikin unguwannin da kewaye aka yi shiri ma yara domin ribatar wannan lokaci na hutu maimakon yawo da kuma kai komo a cikin unguwa bisa ga haka muna ba da wannan sanarwa ga iyaye tun daga abin da ya shafi yara shekara uku hudu biyar zuwa sama an shirya gabatar musu da daura ta haddan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama guda 150 saboda haka muna kwadaitar da iyaye akan lallai su yi kokari su sanya 'ya'yansu a cikin wannan daura din domin su zama cikin masu dakon hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda rijistan daura din da fom din da registration da littafin an sanya shi a kan farashin naira dubu ɗaya za kuma a fara shi ranar litinin na gaba banda litinin na gobe sati ɗaya kenan da ya rage domin wasu ma ba su gama jarabawan ba saboda haka muna kwaɗaitar da iyaye akan wannan daura ɗin kar mu bari daman ta kubuce mana saboda dama ce ta shigo har cikin unguwarmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon ribatanta kuma ba kowace unguwa ba ce suke samun wannan damar saboda haka lokaci ne da yake dan takaitacce Allah ta'ala ya ba mu ikon ribatan shi za a gabatar da shi a masallacin rauda insha Allah eh fom din za a same shi a wajena insha Allah daga gobe Allah ta'ala ya samu dace malam yace wala la tablughuhul awham wala tudrikuhul afham la tablughuhul awham malam yace kwakwali ba sa iya riskan Allah madaukakin sarki wala tudrikuhul afham fahimta ba sa iya riskan Allah a ce wai gashi wato kwakwalwan mutum ko fahimtarsa a ce ta riskan masa Allah ta fahimtar da shi Ubangiji ya gane Ubangiji kwakwaf babu wanda zai iya haka babu wanda kwakwalwarsa da fahimtarsa za su iya fahimtar Allah maɗaukakin sarki yadda Allah maɗaukakin sarki yake saboda haka abinda malam yake nufi da la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham ai la yantahi ilayhi wahmun wa la yuhitu bihi ilmu babu wani wato kwakwalwa ba wata kwakwalwa da za ta iya kaiwa ta riski Allah madaukakin sarki ko a ce ga wani nan ya fahimci Allah madaukakin sarki kwakwaf fahimta ta ba wata fahimta bayan ita babu wanda zai iya wannan domin kwakwalen mutane ba za su iya ɗaukan fahimtar ainihin yadda Ubangiji yake ba, sai dai Allah maɗaukakin sarki ma mutane bayanin siffansa a bisa yadda ya so su fahimta kuma a bisa yadda kafasiti na kwakwalensu yake iya ɗauka. Domin girman Allah da ƙudura ta Ubangiji, da iko na Ubangiji, da ababen mamaki akan sha'anin Ubangiji sun yawaita. babu kuma wanda zai iya shanye su gaba daya ba wanda zai iya shanye su gaba daya hatta koda sunayen Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah yana da sunaye guda 99 ɗari ba ɗaya kenan duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'insa yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك yana cewa Allah ina roƙonka da duk wani sunan da yake naka ne bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak sunan da kai ka sa ma kanka da kanka aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da sunan a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka koyar da wani cikin halittunka wannan sunan a wista asalta bihi fi ilmin ghaibi indak ko kuma kake banta da sanin wannan suna a iliminka na gaibu kenan akwai suna daga cikin sunayen Allah wanda babu wanda ya san wannan sunan in ba Allah ba ba wanda ya san wannan sunan in ba Allah ba saboda haka babu wanda ya isa ya kewaye Allah madaukakin sarki da sani a ce wai kwakwalwansa ya riski Allah maɗaukakin sarki ya fahimci Allah ciki da waje ba wanda ya isa. La tudrikuhul afham, la tablughuhul awham, wa la tudrikuhul afham. Dan dama Allah ta'ala ya faɗa mana a ayatul kursi yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Babu wato wani daga cikin ilimin Allah da bayi za su kewaye shi, ma'ana bayi ba za su san wani abu dangane da Ubangiji ba, illa bi ma sha, sai abin da Allah ya ga dama, sai abin da Allah ya so, sai abin da Allah ya so. Amma shi Allah ya ce wa annan Allah qad ahaba bi kulli shay'in ilma, shi kuma Allah ya kewaye komai da saninsa, ya san komai sani na ciki da bai, in and out na komai, Allah maɗaukakin sarki ya sani, amma babu wanda ya san shi ciki da waje. shi yasa yace la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar gannai ba sa iya riskan Allah dan malamai sun ce ko a cikin aljanna da za a ga Allah ba wai za ka yi ma Allah ganin kwakwab ba ne shi ne ma'anin al'idrak shi ne ka kalli abu ka san abu ciki da waje kwakwab sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ba wanda ya isa yi ma Allah wannan sai ya ce amma wa huwa yudrikul absar amma shi Allah yana riskan gannai ciki da waje yana ganin kowa yana ganin komai yana ganin duk abin da kowa yake aikatawa yana ganin duk yanayi da halin da kowa yake ciki abin da yake a zahirinka Allah ya sani abin da yake a batini Allah ya sani me ya faru a baya Allah ya sani me yake faruwa yanzu Allah ya sani me zai faru nan gaba Allah ya sani Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad Allah ta'ala ya ce Allah ya san duk abin da wata mace take dauka a cikin ta na haihuwa na da Allah ya sani Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham abinda mahaifa take ragewa wani dan a haife shi babu rai wani a haife shi rabi wani a haife shi a ce bakwaini ne ba cikakken hankali wani a haife shi da tawaya a halittarsa wa ma tazdad da abin da mahaifa take karawa wani a haife shi cikakken mutum mai cikakken hankali cikakken lafiya ko kuma wa ma tazidul arham abin da mahaifa take ragewa na kwanakin da aka saba haihuwa wani a haife shi daga wata shida zuwa bakwai takwas sama haka wani kuma ya ƙara wa ma tazdad ya ƙara daga wata tara Allah duka ya sani wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah yana da kaddara da rubutun da Allah ya akansa akwai abin da Allah ya tsara alimul ghaibi wash shahada Allah shine wanda ya san fili da boye al-kabirul muta'al Allah shine madaukaki mai girma sai Allah ya ce sawa'un minkum man asarra al-qawl Allah ya ce daidai ne a cikin ku a wajen Allah man asarra al-qawla wanda ya ga dama da ya tashi magana sai ya sirranta maganan ya yi ta ƙasa-ƙasa wa man jahara bihi da wanda kuma ya buɗe murya ya ɗaga murya ya buɗe lasfika wa man huwa mustaqfin billahi da wanda ya ɓuya can cikin dare ya je ya aikata abin da ya aikata wa saribun bin nahar da kuma wanda ya fito cikin yini cikin haske ya aikata abin da ya ga dama Allah ta'ala ya ce shi a wajen Allah duka ɗaya ne ba bambanci ɗaga murya baya ƙara jin Allah ƙasa da murya baya rage jin Allah da wadda aka yi ta kuskus kuskus da wadda aka yi ta alasifika kafasitin jin Allah duka ɗaya ne shiga duhu baya rage ganin Allah fitowa haske baya ƙara ganin Allah da haka ganin Allah baya ƙaruwa don wato abin da za a ganin ya yi kusa ko ya fito haske kamar yadda baya raguwa don abin ganin ya yi nesa ko kuma ya shiga cikin ya shiga cikin duhu saboda haka Allah ta'ala ya ce wa man huwa mustaqfin bil laili wa saribun bin nahar Allah madaukakin sarki ya ce duka ɗaya ne a wajensa saboda haka su bayi ba sa iya riskan komai game da ubangiji sai abin da Allah ya so amma shi Allah yana riskan komai da komai game da su babu wani abin da yake buya masa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah babu wani abin da yake buya masa a sama ko a ƙasa ba abin da yake buya ma Allah babu abin da yake buya ma Allah saboda haka malam yace la tablughuhul awhamu wala tudrikuhul afham shi yasa al-imam ibn abi izz al-hanafi yana cewa wallahu ta'ala la ya'lamu kaifa huwa illa huwa subhanahu wa ta'ala Allah babu wanda ya san yaya Allah yake sai shi kadai Allah din shine kadai ya san yaya hakikanin shi din yake amma babu wanda ya san yaya hakikanin shi Allah yake sai shi Allah subhanahu wa inna ma na'rifuhu bi subhanahu bi sifatihi iya abinda muke yi shine mu san Allah ta hanyar sifofinsa in ya ce mana yana da siffa kaza mu ce mun gamsu yana da siffa kaza mu ce mun gamsu amma yaya siffan take ba wanda isa sani Allah yana ji Allah yana gani Allah na da hannu ya hannun yake ba mu sani ba ina dalilin ku na cewa Allah na da hannu Allah ya faɗa mana yadullahi fawqa aidihi Allah na da hannu Allah na da diddige eh, yana da diddige yaya take ba mu sani ba me dalilin ku annabi ya faɗa mana yana da shi saboda haka wannan yana daga cikin bambanci tsakanin Allah da kuma bayinsa wa huwa annahu sa- ahadun samad Allah shi kadai ne abin bauta shine abin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wanda yake wani sa'an Allah ne ko tsaran Allah kaga wannan sifofi ne na ubangiji nashi ya faɗa mana ga yadda yake to sai mu fahimci Allah a bisa haka amma fahimtar Allah na hakika na kwakwaf ba wanda yi ba wanda yake da wannan fahimta ne sai mu fahimce shi a yadda yake ya faɗa mana cewa shi alhayyul qayyum ne Allah shi rayayye ne tsayayye ne shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya bacci bai gangadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke sammai da kasai nashi ne هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wannan wato shine abin da za mu iya ɗauka game da siffofin ubangiji abin da ya faɗa mana a cikin alkur'ani ko kuma annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a ingantattun hadisansa sai malam yake cewa wala yushbihul anam allah bayi kama da halittunsa allah bayi kama da halittunsa wannan mun yi bayanin shi a baya wannan raddi ne mai da maltani ne ga almushabbiha wanda mun yi bayanin su su wane ne su su ne alladhina yushabbihuna al-khaliqa bil makhluq su ne suke kamanta wato mahalicci da abin halitta su ce ai da Allah da halittunsa duka abu ɗaya ne subhanahu wa ta'ala da haka shi Allah yake cewa laisa kamithlihi shay'un babu wani abin da yayi kama da Allah wa huwa samiul basir Allah mai ji ne shi Allah mai gani ne shi amma babu wanda ya wani abu da ya kama da Allah maɗaukakin sarki to a nan abin da ya kamata mu fahimta shine in ka ji an ce ba wani abin da ya kama da Allah ba wai siffar Allah ɗin ake so a kore ba Allah ya tabbatar ma da ɗan adam cewa ɗan adam sami an basira ne shi inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami an basira Allah ya tabbatar ma mutum cewa shi ɗin mai ji ne mai gani ya kuma tabbatar cewa shi ma Allah ɗin sami an basira ne inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira Allah ya tabbatar cewa shi ma Allah ɗin sami'an basira ne amma sam'un Allah da basarun Allah irin na ɗan adam ne ba iri ɗaya bane to yanzu me ake korewa ba wai jin Allah da ganin Allah ake korewa ba a'a kamanta jin Allah da ganin Allah da na dan adam shi ake korewa jama'a Allah ya sa muna fahimta shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya mishi rahama afwan al-Imam Abu Hanifata Allah ya mishi rahama yake cewa shi Allah la yushbihu shay'an min khalqihi Allah bai kama da wani abu cikin halittunsa wala yushbihuhu shay'un min khalqihi babu kuma wani abu cikin halittun Allah da yake kama da shi Allah bai yi kama da komai ba komai bai yi kama da Allah ba yace wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin siffofin Allah gaba daya sabanin siffofin ababen halitta ne halittun Allah siffofinsu ba irin siffofin Allah bane ya'lamu laka ilmina Allah yana da ilimi amma ba irin namu ilimin ba wa ya ƙudiru laka ƙuduratina Allah na da iko amma ba irin iko mu ba wa yara laka ru'uyatina Allah yana gani amma ganin shi ba irin namu bane Allah yana gani amma ganin shi ba irin namu bane Allah na da ilimi iliminsa ba irin namu ba Allah na ji jinsa ba kalan namu ba Allah na da iko ikonsa ba irin namu ba duka wa'annan siffofin Allah ya ara ma ɗan adam waɗannan siffofin ne a suna amma ba a kama ba ba a kama ba saboda haka malam ya ce wala yushbihul anam Allah bai yi kama da halittunsa ba na'im bin hamad Allah ta'ala ya mishi rahama نعيم بن بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المرزوني shine wanda ya fara rubuta littafi na hadisi ya sanya mishi suna musnad Allah ta'ala ya mishi rahama yana cewa man shabbaha Allah bi shay'in min khalqihi faqad kafar duk wanda ya kamanta Allah da wani abu cikin halittunsa to ya kafirta ya fita a musulunci ka kamanta Allah da wani abu cikin halittunsa ka kafirta wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar duk wanda ya inkarin abinda Allah ya siffanta kansa da shi to ya kafirta ya fita a musulunci walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun babu wani abu na kamanceceniya da halittun Allah cikin abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko kuma abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi ba kamanceceniya da halittunsa. Ishaq ibn Rawiya yana cewa, Man wasafa Allah duk wanda ya tashi siffanta Allah, fashabbaha sifatahu fashabbaha sifatihi bi sifati wa ahadin min khalqillahi fa huwa kafirun billahi alazim duk wanda ya tashi siffanta Allah sai ya kamanta siffan Allah da wani daga cikin halittun Allah din to wannan ya kafirce ma Allah ya kafulta ya fita a musulunci ya fita a musulunci saboda haka wannan wato aƙida ce wacce take wacce take mummuna kwarai da gaske don haka ya ce wala yushbihul anam Allah maɗaukakin sarki bai yi kama da wani abu cikin halittunsa ba to kamar yadda muka yi bayani a baya shine cewa wajen tabbatar ma da Allah siffofinsa mutane sun kasu kashi uku ina so mu dinga fahimtar wa'annan nukudodin da kyau domin aƙida ita ce abu mafi kyawu mafi falala da mutum zai gyara alaƙa tsakanin shi da Allah ta yi kyau akwai waɗanda ake kiransu da almushabbiha su ne muke magana a kansu su ne masu kamanta Allah da halittunsa akwai waɗanda ake kiransu da almu'attila su kuma kore siffofin Allah suke yi idan mutum ya yi mubalaga wajen tashbihin to sai ya tafi zuwa ga ta'atili domin ba yadda za a yi ya yi ta'atili sai ya yi tashbihi wato in ya kamanta Allah da halittunsa sai ga kuma kwakwalwarsa ba za ta ɗauki cewa irin ganin Allah irin ganin ɗan adam ba irin jin Allah irin jin ɗan adam irin ikon Allah irin ikon ɗan adam sai ga kwakwalwar ba za ta ɗauka ba to sai ya ce a to in dai har kwakwalwarsa ba za ta ɗauka ba sai ce to Allah bai da wannan siffan kenan Allah ya sa muna fahimta ta ce to Allah baya gani kenan Allah baya ji kenan Allah baya kaza kenan to kaga kenan sai da ya kamanta Allah da halittunsa tukunna kafin nan sai ya kore ma Allah siffofinsa da ya siffanta kansa da shi jama'a ina fatan muna fahimta saboda haka dukansu batattu ne su wane ne suke kan daidai su ne ahlus sunnati wal jama'a su ne suke tsakiya ba su kore ma Allah siffofinsa ba sannan ba su kamanta Allah da halittunsa ba bi ma'ana shine sun tabbatar ma da Allah siffofinsa kamar yadda ya tabbatar ma kansa irin yadda Allah ya tabbatar ma kansa haka suka tabbatar ma Allah da siffofinsa saboda haka laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah maɗaukakin sarki wa huwa sami'ul basir Allah shine wato mai ji kuma shine wanda yake mai mai gani subhanahu wata'ala sai malam yake cewa hayyul la yamut Allah rayayye ne shi baya mutuwa qayyumul la yanam Allah tsayayye ne shi baya bacci qayyum qa'imun bi nafsihi muqimun li ghairihi Allah ya tsayu da karan kansa sannan kuma yana tsayar da wasu Allah tabaraka wa ta'ala hayyul la yamut rayayye ne shi baya mutuwa wannan suna na alhayyul qayyum alhayyul qayyum Allah madaukakin sarki ya kira kansa da shi a wajaje da yawa a cikin alkur'ani misali na farko a cikin ayatul kursi Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah ta'ala shine wato abin bautan da babu wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba bisa cancanta shine alhayyu shine rayayye alqayyum shine tsayayye la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi ko bacci baya kama shi shi yasa anan malin yace hayyul la yanam hayyul la yamut qayyumul la yanam sannan a farkon suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi kaga Allah sai ya ce Allahu Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi kadai al-hayyul qayyum rayayye ne shi baya mutuwa tsayayye ne shi baya bacci sannan Allah ta'ala yana cewa a cikin suratu Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum dukkanin fuskoki ranar alkiyama za su kaskanta a gaban Allah wanda yake rayayye ne shi tsayayye sannan a suratul furqan Allah ta'ala yana cewa wa tawakkal 'ala al hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdi Allah ta'ala ya ce ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa sannan kuma ka tsarkake shi tare da gode masa wa huwa alhayyu la ilaha huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din Allah shine rayayye wanda yake baya mutuwa babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi sannan a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito haka na al-Imam Ibn Majah haka na al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya musu rahama sun rawaito wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam Allah ta'ala baya bacci ba kuma yi dacewa da shi yayi bacci kamar yadda ya faɗa a hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi yace qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi khamsin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a cikin mu ya faɗa mana wasu kalmomi guda biyar yace da mu inna Allah la yanam Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam Allah bai ma dace da shi yayi bacci ba yakhfadu al-qista wa yarfa'uhu Allah shine yake daga adalci kuma yayi ƙasa da shi wa yurfa'u ilayhi amalul layli bin nahari liyatuba musii'ul layl Allah ana kai masa ayyukan dare da rana abinda aka yi da daddare to Allah ya ana kai masa ayyukan da rana saboda wanda ya yi da daddare tuba wa amalun nahari billaili liyatuba musi'un nahar akan kai ayyukan da aka aikata da rana sai a kai ma Allah da daddare saboda wanda ya aiki ba daidai ba da daddare da rana ya samu ya tashi cikin dare ya tuba ya koma zuwa ga Allah hijabu hunnur shamaki da ke tsakanin Allah da bayinsa shine haske law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu inda Allah zai yaye wannan hijabin da duk abinda Allah ya riska da idonsa da ganinsa da hasken fuskansa duk abinda ganin hasken fuskansa ya riska cikin halittunsa da wannan abin sai ya kone saboda haka kaga wannan ma ƙari ne cikin siffofin Allah kenan Allah baya bacci Allah kuma bai dace da shi yayi bacci ba Allah baya mutuwa dan Allah ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajaha duk wani abu a duniya zai halaka zai mutu banda Allah banda fuskar Allah kullu man alaiha fan dukkanin wani abin da ke bayan ƙasa kowaye shi zai gushe zai tafi amma wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ma'abocin karamci ma'abocin girma shine zai wanzu da haka kowa zai kare kowa zai mutu kowa na da farko kowa na da ƙarshe amma shi Allah shine al-awwal wal akhir shine na farkon da bayi da farko shine na ƙarshen da bayi da ƙarshe farko ma yayi farko ya samu Allah ƙarshe zai yi ƙarshe ya bar shi Allahu akbar saboda haka Allah ta'ala hayyul la yamutu qayyumul la yanam Allah rayayye ne shi baya bacci Allah rayayye ne shi baya ba- baya- wato baya mutuwa sannan kuma tsayayye ne shi baya bacci shi yasa yace wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut in ka tashi dogara dogaro ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa ka dogara ga Allah rayayyen da baya mutuwa amma duk wani wanda ba Allah ba yana mutuwa Allah shine kadai baya mutuwa Allah kuma baya bacci Allah baya bacci wannan yana nuna maka cewa a duk abin da ake yi a cikin dare ko cikin wuni Allah yana sanar da shi domin yana daga cikin wato siffa ta naƙasa ta ɗan adam da ta bambanta shi da ubangiji shine ɗan adam yana mutuwa ɗan adam yana bacci in ɗan adam bai yi bacci ba akwai matsala kai mutum ba kai bacci ba akwai matsala amma shi Allah bacci bai dace da shi ba duk matsayin mutum kuma duk girmansa a duniyan nan yana bacci duk matsayinsa duk girmansa yana bacci sannan kuma zai yi ƙarshe zai mutu to wannan yana tabbatar maka cewa shi Allah babu wani Allah in ba shi ba shi yasa baya mutuwa domin duk wanda zai mutu duk wanda zai mutu na farko shine rayuwarsa ta je ƙarshe kenan sannan na biyu akwai wanda zai gaje shi akan matsayin da yake kai idan uba ne ya mutu sai a ce to babban wa ya zama me ya zama uba in mijin mata ne ya mutu sai ta auro wani ya maye matsayinsa idan matar ce ta mutu sai ya auro wata ta maye matsayinta ta maye gurbinta idan 'ya'ya ne suka mutu Allah sai ya kawo wani a sake haihuwa wannan ya maye gurbin wancan idan gwamna ne ya mutu wani ya hau in sarki ne ya mutu wani ya hau in shugaban ƙasa ne ya mutu wani ya hau amma shi Allah babu wani wanda ya dace da matsayinsa shi yasa Allah baya mutuwa ballantana wani ya gaje shi Allah baya mutuwa la yafna wa la yabit Allah baya karewa har abada Allah baya karewa malam yace khaliqun bila haja Allah ya halicci mutane ne da sauran halittunsa ba tare da yana bukatar komai a wajensu ba razikun bila mu'na Allah shine ke azulta bayinsa ba tare da wahala ba ba wani taklifi ba wahala taka Allah ya halicce mu ne halittar mu da Allah ya yi bai halicce mu don yana buƙatar wani abu a wajenmu ba Allah bai halicce mu don yana buƙatar wani abu a wajenmu ba khaliqun bila haja raziqun bila mu'na Allah shi ke azurtawa ba tare da wahala ba shi yasa yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala yace ban halicci aljanda mutum ba sai don su bauta mun iya dalilin halittan ka kenan Allah yace ina so ka bauta mun ba don ina bukatar wani abu a wajen ka ba ma uridu minhum min rizqin Allah yace bana bukatar wani abu na arziki a wajen su wa ma uridu an yut'imun Allah yace bana bukatar su ciyar da ni ba abinda nake nema a wajen su inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurtawa, Allah shine ma'abocin ƙarfi tabbataccen ƙarfi. Allahu akbar. Allah bai halicce mu dan yana buƙatar wani abu a wajen mu ba. Domin Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku ne mabukata talakawa matsiyata a gaba ga Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah shine wadatacce mawadaci abin yabo abin godiya ko ba ku gode ba dama shi Allah abin godiya ne ko ba ku yaba ba dama shi Allah abin yabo ne amma shi Allah baya bukatar komai a wajen ku ku ne masu bukata a wajen Allah wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku kuma ku ne matalauta shi yasa yace in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid in ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya kawo wasu ba wani abu bane wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba in ya sha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin Allah ta'ala ya ce ya ku mutanen duniya gaba daya kai ku ji da kyau ba in Allah ya ga dama duk sai ya tafiyar da ku ya halakar da ku ya sake zuba sabbin halitta a bayan kasa wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne a bisa haka Allah zai iya haka ba wani wahala a ciki ba wani wahala a ciki kafin ku zo ai wasu ne akan doron kasan duniyar ma wasu ne akan doron kasan duniyar mafiya yawa inda zaka tara mafiya yawa al'umma cikin garin nan mafi yawa ka tara mu gaba ɗaya ka hada mu a cikin ɗakin taro gaba ɗaya a tara mutanen garin nan kaf da manya da ƙananu da tsoffi da yara da matasa da 'yan mata da matan aure da zaurawa duk su haɗu mafiya yawa za ka samu shekara ɗari baya duka ba mu nan shekara ɗari da suka wuce duka ba ma duniya ‘yan kaɗan ne za ka iya samun wanda ya kai shekara ɗari ‘yan kaɗan ne mafiya yawa wanda za ga sun tankwashe sun yi ruku'un nan suna tafiya a tankwashe mafiya yawa sittin da wani abu ne saba'in wanda sai kai ɗari ‘yan kaɗan ne ashe kenan kamar yadda aka yi lokacin da ba ma nan in Allah ya ga dama ya tafiyar da mu lokaci ɗaya kawo wasu ba abu ne mai wahala ba a wajen Allah babu wahala Allah ta'ala yana cewa qul a ghayra Allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am Allah ta'ala yana cewa qul kace da su a ghayra Allahi attakhidhu waliyan yanzu so kuke riki wani majibanci kuma bayan Allah fatir samawati wal ard bayan Allah shine shine wato makagin halittar samai da kasai fa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shike ciyarwa shi kuma ba a ciyar da shi Allah bai da bukatar komai jama'a bai da bukatar komai dan adam shine mai bukata cin abinci ma aina kasa ce ta dan adam me yake jawo cin abinci shine yunwa to inda za ka ji yunwa ai kana cikin nakasa kana cikin matsala shi ko Allah baya jin yunwa daga bai bukatar abinci shi yasa da wasu suka ce annabi Isa da nana Maryama suka ce annabi Isa Allah ne nana Maryama ma Allah ne abin bauta Allah ta'ala ya ce a'a ku saurara ku ji mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi Isa almasihu dan nana Maryama bai kasance ba face manzo ne gabanin shi manzanni da yawa sun zo sun wuce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma siddiqa ce tana da matsayi a wajen Allah sai Allah ya ce da shi da ita kana yakulani ta'am sun kasance suna cin abinci kenan shi Allah fa baya ci saboda haka ashe kenan duk wanda yake da bukata yake cin abinci to bai cancanta ya zama Allah ba bai cancanta ya zama Allah ba. An ce an samu wani wayi ya ce komai Allah ne hadda shi, haka ya ka rufe shi a ɗaki. Sai ce jama'a ku buɗe ni, a buɗe ka ba za mu buɗe ka ba ya ce ku taimake ni ku turo mu abinci ta wanda aka ce a ƙarya kake yi. Mai Allah ba ya cin abinci. Ko dai ka yadda ƙarya ne kai ba Allah ba ne, mu buɗe ka ka fito ka ci abinci. ko kuma ka yadda kai Allah ne ka ci gaba da zama amma Allah kan baya cin abinci to kaga kenan in dai har da ka buƙaci abinci ka ai ka riga ka sauko can asfala safilina can ƙasan ƙasa Allah bai cin abinci Allah bai da buƙatan komai Allah yana faɗi a hadithul qudsi yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shi'a Allah yana cewa ya ku bayina inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku za su daidaita su haɗu a bisa zuciyar mafi tsoron Allah cikinku a ce kowa ya zama mutumin kirki nagartacce irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shi'a wannan ba zai ƙara komai cikin mulki na ba domin mulkin Allah dama tabbatacce ne tun kafin ya samar da mu kenan biyayyar mu ba za ta ƙara masa wani abu ba yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku insakum wa jinnakum mutanen ku da aljanun ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika fi mulki shay'a Allahu akbar inda na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku za su daidaita a bisa zuciyar mafi fajilcin cikinku a ce kowa ya zama mutumin banza irin iblis ba wai shaidan ne mai ziga ka ba a kai ma ka zama irin iblis din kowa ya zama kalan iblis Allah ta'ala ya ce ma na kasa zalika fi mulki shi a wannan ba zai rage komai cikin mulki na ba ba in mutum yake yin sallah ko yake azumi ko yake aikin ibada a ce shaidan ya rude shi ba to a ce ka zama irin shaidan din da yake rudan ka din kai yanzu a ƙasa ne Allah ya turo saku ka kibi shi kuma shaidan gaba da gaba ne ubangiji ya gaya masa yace ba zai yi ba gaba da gaba Allah ya faɗa masa cewa kai yace ba zai yi ba bala ta sa'u ba lam akun li asjuda li bashari khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun ba wai cewa ya ba zai ba a'a kamar yadda bahaushe ne zai ce ban hango kaina ina yi ba ma'ana bara ma ta sa'u bane haka ya faɗa ma Allah ba ba fa zai yi ba ba za ta sa'u ba a ce ka halice shi da laka ni ka halice ne da wuta kuma ka ce masa sujada a wannan kuma labari ne to a ce kowa taurin kansa ya zama irin iblis Allah ya ce wallahi wannan ba zai rage komai cikin mulki na ba yanzu a Najeriya ko a wata ƙasa akwai wani shugaban ƙasan da ya isa ya ce 'yan ƙasansa su yi biyayya ko su yi bore bai da matsala waye isa ya wannan bugun kirje babu ya ce ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni ya ku bayina ku sani ba ku kai mataki ba kuma ba za ku taba kaiwa matakin da za ku amfane ni ba balle ku amfanar da ni lan tablughu naf'i fatanfa'uni ba za ku taba kaiwa matakin da za ku amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni walan tablughu durri fatadurruni ba za ku taba kaiwa matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni ba ku kai wannan matakin ba da haka mulkin Allah ba buƙatar kowa saboda shi mulkin mutum a duniya dole yana buƙatar mutane ba don kuma sai don saboda mutane ne suka tallafe shi suka ɗora shi akan mulki in mulki ne na gargajiya sai fada ta haɗu an haɗu da kwamiti da waye da waye da waye a ce to an ɗaura wani a matsayin sabon sarki bayan mutuwan sarki an ɗaura wani a matsayin waziri an ɗaura wani a matsayin kaza in mulki ne na demokradiyya kuma sai an bi layi an jefa ƙuri'a ƙuri'ar mutane ita za ta kawo shi kaga kenan ashe tun daga wajen samun mulkin ya buƙaci gudunmawa na tallafin mutane haka ne ko amma Allah fa bai buƙaci haka ba saboda haka Allah khaliqun ne bila haja raziqun bila mu'una Allah yana azumtawa ba tare da wahala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka duba ka ga abinda Allah ya dinga ciyarwa tun daga nan da ya halicci samai da kasai ba ba abin da ya ragu cikin abin da ke hannunsa shi yasa ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa a'taitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الله أكبر Allah ya ce, Ya ku bayina, inda na farkonku da na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, za ku taru ku haɗu a farfajiya ɗaya, kowa ya roƙe ni, ya ce, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, Allah ya ce, In ba mu kowa abin da ya roƙa, wannan ba zai rage komai cikin abin da nake da shi ba face kamar a sanya allura a cikin ruwa a cire mai ruwa ya ragu da shi mai teku ya ragu da shi bai ragu da komai ba shine razikun bila mu'na yanzu ko mu ko iya mu da muke cikin masallacin nan kar ka yi lissafin wanda suke waje kar ka yi lissafin wanda suke gida iya mu da muke cikin masallacin nan akwai wanda zai zo ya tsaya a bakin masallacin nan ya ce kowa ya faɗi abin da yake so zai yi masa wani mai kuɗi ne zai iya yin haka babu babu domin wani in ya kalle shi ya kalli kuɗinsa to sai ya zaftare one fifth na kuɗin ma gaba ɗaya zai kwashe kaga ya shi kaɗai ya kwashe ɗaya bisa biyar na kuɗin to sauran kuma fa ba wanda zai isa ba wanda ya isa amma Allah ya ce kowa ya roka in ba mu kowa abin da yake da shi ma'ana ana so a nuna maka shine cewa in kaga Allah bai baka ba ba wai ya kare bane hikima ce ta Allah ta sa bai saukar da shi ba amma ba wai ya kare bane a wajensa hikima ce ta Allah ta sa ya kasa halittu fa minkum ghaniyyun wa minkum faqir wasunku suka zama talakawa wasunku kuma suka zama mai mawadata Allah ya sa mu dace to za mu tsaya akan wannan gabar in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan gaba ta goma sha biyu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum salam tullah na'am eh eh eh ai shine bayanin da muka yi kamantawar da aka ce shine ba wai in ka ce Allah na ji dan adam na ji shine kamantawan ba kamanta Allah da bayi shine ka ce jin Allah irin na dan adam ne shine kamanta Allah da bayi amma cewa Allah na ji dan adam na ji dan adam na ji wannan zahiri ne kai ma kana ji Allah na ji kuma ya tabbatar ma kansa cewa yana ji to kamanta Allah da bayi shine ka ce jin Allah irin na dan adam ne to shine ka kamanta Allah da bayi to in mutum ya zo ya ce Allah na ji sai ya ce irin ji na to sai ya ce ya kafirta in kuma ya ce Allah baya ji to nan shi ma ya kafirta saboda ya kore ma Allah siffansa ya ta ubangiji kenan ya fito Allah ya sami lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh